أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ranar uku ga watan sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da ɗai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fundude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mujadala ko suratul mujadila ko suratu qad sami'a kamar yadda bayani ya gabata wanda jiya tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na biyar yau mun ma yi karatu a cikin aya na shida yau za mu tashi aya na bakwai zuwa abin da Allah ya so farkon aya na bakwai a cikin wannan sura shine fadin Allah madaukakin sarki ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم زوى قرشن آير الله مدوكين سركي يمن جابور إن من تابا Allah subhanahu wata'ala ya shaida muna a ayoyi biyu da suka gabata cewa don mutanen da suke jayayya game da lamarin Allah suke fito na fito suke kiyayya game da al'amarin Allah Allah maɗaukin sarki yake cewa lalle za su kaskanta kamar yadda waɗanda suka gabace su suka kaskanta suka wulakanta kuma Allah ya ce mu ne muka saukar da ayoyi mabayyana amma fa kafirai suna da azaba na wulakanci a ranar lahira shine ranar da Allah zai tashe su gabaki ɗayansu ya kuma ba su labari game da abin da suka aikata ayyukan da suka aiwatar Allah ya ce sufa sun manta da ayyukan amma Allah ya ƙididdige su ya rubuce shi kuma Allah mai shida ne akan komai sai Allah ya ci gaba da bamu labari cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ashe ba a baka labari ba cewa shi Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai mana yana da ilimi na abubuwan da suke cikin sammai da abubuwan da suke cikin ƙasai alamtara ashe baka gani ba malamai suka ce nan a ru'ya ru'ya ilmiya ne inda muna da talasu anwa' min ru'ya muna da ru'ya hulmiya muna da ru'ya ilmiya sannan muna da ru'ya basariya kana aika ce ra'aitu muhammadan yamshi fi tariq na ga muhammad yana tafiya a cikin hanya kaga gani ne wani irin gani nan basariya gani da ido abubuwa ne suka taso sai ka ce ra'aitu annal amra laysa kadhalik ina ganin abin nan ba haka yake ba to wannan kaga ba gani bane na ido gani ne na ilimi kuma kana iya cewa ra'aytu fil manami anni af'alu kaza wa kaza to kaga wannan ru'ya hulmiya kenan to kan mu manta siyakin surar gaba daya ina nuna cikakken ilimi da Allah yake da shi game da halittunsa shi yasa tun farko yace qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawja kaga wannan at-tadqiq fil ilm to kaga suwar mahallinta bayanin cikar ilimi na Allah subhanahu wataala to shine ake ta mana bayani ake ta mana bayani shine sai Allah ya ce alam tara anna Allah kenan sai nan ya zamanto ar-ru'ya ta zamanto ilmiya ashe baka sani cewa ba shi Allah subhanahu wataala ya alam ya san ma fi samawati wa ma fil ard dukkan halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin ƙasai Allah yana da ilimi akan su yana da masaniya akan yadda suke gudana ma yakunu min najwa thalathatin babu wani ganawa da mutum uku za su yi annajwa ai min hadithin malamai suka ce min anan ja'at litadqiqi واستغراق جميع الأفراد تازوني دن قنقن شيوا شيوا دا الله ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى من نجوى غانا وقوقا أتكي da za ka yi da wani cikin sirri cikin duhu a daji ne a cikin gari ne ko yaya tattaunawa take Allah yana da ilimi akan wannan abu kisa ala ce min najwa babu wani tattaunawa da zai faru tsakanin halittu na Allah nan ba sai mutane ba ba ko dabbobi za su gana da tsakanin su wala Allah yana sane da abin da suke tattaunawa ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum ba wani ganawa da halittu guda uku za su yi face Allah ne na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ko kuma mutum biyar ko halittu biyar da za su yi ganawa to Allah ne na shidda wala adana min dalika ko abun da yake kasa da haka ma'ana adana bi ma'ana aqalla aqalla min al-adad al-madhkuri koda wanda za su gana kasa da adadin da aka ambata kaga an kace talata kenan biyu in za su gane za su gana Allah ne na uku kai dai in za ka gana da wani Allah ne na biyu in kai dai za ka ta cikin ɗaki kai wani abu Allah ne na biyun ka Allah yana sane da duk abin da kake shi ne wala adana min dalika ko ƙasa da wannan adadi wala akthar ko fiye da wannan adadi da mutum miliyan dubu za su haɗu wuri guda su tattauna to Allah yana cikin su da iliminsa Allah yana sani mana yawan su bai hana Allah ya zama ya san adadin kuma Allah ya gane abin da kowa yake faɗa duka Allah yana sani illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da wayannan halittu aina ma kanu dole da soke in kana cikin ɗaki ne ko kana cikin bila ne ko kana wata ƙasa ne to duk da inda kake Allah subhanahu wata'ala yana tare da ku da iliminsa nan Allah yana tare da ku bi ilmihi la bi zatihi saboda aqida ta sunna Allahu ma'ana fi kulli makanin bi ilmihi wa ihatatihi la bi zatihi Allah yana tare da mu ko'ina da iliminsa, kuma yana mamaye da mu yana sanar da duk abin da ke tafiya tsakaninmu da ilimi, amma ba da zatinsa ba. Kasan masu aƙida hululiya cewa Allah yana tare da kowa a ko'ina, kenan kowa ma Allah ne. Aƙida ‘yan bida ce wannan ba aƙida ahda suna ba ce. Allah ya kare mu. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة sa'annan da sannu Allah subhanahu wata'ala zai ba su labari game da duk abin da suka aikata a ranar tashi alkiyama da aka kwashi ga tattalin shi duk abin da bayi suka yi ranar kiyama yana rubuce Allah zai ba da labari wane wane rana kaza kayi kaza daidai lokaci kaza kayi kaza duka yana nan rubuce me yasa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai kaga sai aka zo da shay'in munakkar kowane irin abu Allah yana da sani akan shi ba wani abu saboda wai karami ne a ce Allah bai san da shi ba Allah ya sani yanzu kai in ribibi yayi yawa wasu abubuwa su shige masu kyama ban da Allah Allah ba abin da yake kubuce masa to sai aka ci bayani ci gaba da bayani ko kula da kyau ayyuka alqurani kowace tana da munasaba da wata menene ya kawo alamtara ilal ladina nuhu anin najwa thumma yauduna liman nuhu an ashe baka ga wa'annan da aka hane su ba akan ganawa kuma suka dawo suka ci gaba da aikata abin da aka hane shi kun ga wannan aya tana da murasawa da ayar da ta gabata inda ana magana ne akan ilimi na Allah inda Allah ya san komai to sai zamanto akwai wata mummunan ɗabi'a Allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin farkon surar Allah yana ba mu bayani kamar da yi mana ishara da cikakken ilimi nasa to sai zamanto munafukai sukan gana suna faɗin maganganu na aibanta mu'minai idan wani abu ya faru ko za a je wani yaƙi ne sai su je bakin hanya su tare suna gaya ma mu'minai wasu maganganu da za su su da kuraje suna da faɗin tattaunawa da bata dace ba to sai Allah subhanahu wataala yayin da musulmai mu'minai na hakika suka gaya manzon Allah damuwa su akan wannan sai sauko da wannan aya yace to ya hana a daina wannan ganawa to amma hudud da haka munafikai sun ji samina wa asaina ne sun ji sun saba sun kibi to sai Allah saukar da wannan aya yace shin wa'annan da muka ce su daina fa sun ki dainawa kenan su san mu muna bai da su da ilimin mu ne yanzu idan gwamnati ta sa doka anan ta ce duk wanda ya yi kaza za a yi mai kaza to wani ran nan ma zai yi shi sau da ya sa ai sai an gan shi na za a yi mai hukunci ko to ran nan ma zai yi shi kuma Allah ran da kai ya sani dan yana tare da kai da iliminsa ba sai an je an gaya masa da su munafukai an yi musu hani amma kuma sun ci gaba da yi shi ne sai Allah yake tona asirin su anan yake ba da labari cewa abin nan da muka ce a daina fa ba a daina ba don haka a daina yasa Allah ya ce alam tara ashe baka baka gani ba ko kuma ashe ba a baka labari ba ilal ladina nuhu anin najwa game da wa'annan da aka hane su game da tattaunawa wadda bata dace ba kun gane ko thumma ya'uduna lima nuhu an kuma sai su dawo su ci gaba da aikata abin da aka hane su da shi to ga irin tattaunawa da suke wayatanajawna bil ithmi suna gaggawa suna tattaunawa ne wa junansu suna ganawa ne bil ithmi ta hanyar sabo wal udwani da kuma tsallake dokoki na Allah wa ma'siyatir rasul da kuma sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya mu jagora sabawa Allah idan kai zunubi ka sabawa Allah idan ka tsallake dokokin Allah ka saba wa Allah idan ka saba wa umarnin manzo Allah ka saba wa Allah kina an ka ambace shi da kalmar zuwa duk ya wadatar amma menene hikimar da yasa aka ce wa ma shaitar rasul wannan ta'aziman li sha'anir rasul sallallahu alaihi wasallam dan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa duk umarnin da ya hito daga gurin manzo to Allah ne ya bada wannan umarni duk sadda manzo Allah zai ce ai kaza idan ka saba to ka san duk da manzo Allah zai ce ayi kaza to in ka saba ka san ka saba wa Allah ne subhanahu wataala to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari wa idza ja'uka su munafikai in suka zo wajenka ya rasulullah hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su rinka gaida ka da gaisuwan da ba shine Allah subhanahu wataala ya ce ayi maka ba wani irin gaisuwa ne Allah subhanahu wata'ala ya ce a yau manzo sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka shi da shi assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da su kuma in sun zo sai su zo su rinka cewa samu alaika kalmar sam bai ma'ana mutuwa ta tabbata a gare ka ko halaka ta tabbata a gare ka sai wanda Allah ya maida musu da cewa wa alaikum kun gane ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga shi kalmar da suke faɗi na mummunan gaisuwa ga manzo Allah kafin ma saukar da aya shi ma manzo Allah kansa ya ji yana jin gaisuwar da suke yi kuma sai ya maida musu yi kawai bai ji ba yanzu kai kamar kana zaune a ce kai ne shugaba gaba ɗaya sai wani ya zo ka san maƙiyin kina sai ya ce mutuwa ta tabbata a gare ka da Allah in kai da gaga za a yi shi gungun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace kama a ce kai ne kwamsar kana cikin rundunanka polisanka duk suna na sani zai ce mutuwa ta tabbata a gare ka halaka ta tabbata a gare ka ya kai kwamsar da Allah ya gane mi za ka ce masa ayin ba sa abalan nan dai bai gane hasken rana amma manzo sallallahu alaihi wasallam sun kace da shi haka ne sai ya ce wa alaikum sai ya shiru nana Aisha ita in ta ji wannan da yake lokacin ga kuruciya sannan babba dai babba ne abin yana yi mata ciwo ita in ta ji wannan sai ta ce alaikum samu wa zamu wa la'ana kai tsinuwa zai ta tabbata a gare ku Allah ya tsine mu mutuwa ta tabbata a gare ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha ya Aisha alayki birrifqi fa inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu in ta fusata ta yi musu wannan martani sai ce haɓa aisha a tausasa a tausasa ai babu abin da haƙuri zai shiga ciki face bai kawata wannan abin ba kuma babu abin da hushi zai shiga cikin shi face sai hushi ya lalata wannan abu ai muna jin abin da suke faɗa ƙyale su muke yi ta ƙuri sai aisha ta ce alam tasma'a ma ƙalu aisha ta ce maza Allah kai baka ji abin da suke cewa ba ai bai kamata a kyale su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam tasma'i ma qultu lahum to ki Aisha da suka ce min samu alayka baka ji abin da nace musu ba ni fa ce musu ni wa alaikum kin san ko me yasa nace wa alaikum fa innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina ai mun muka musu addu'a Allah yana karba amma sai sai muna mummuna addu'a Allah baya karba kun gane misali kenan suka ce samu alaika Allah bai karba muka muka ce wa alaikum sai Allah ya maida musu martani a kansu manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ga jagora yadda yake don mai taushin hali ne shi inda ba alfarma addini an ka taba ba inda idan hakkin shi ne duk abin da za ka yi kai sai ka wabba da shi kake ba ka ga manzo Allah ya sata to an taba addini ne ban ka zo ka mai habaici ka so ka mai magana sai ka wabba da shi kake ba kun san nan ya kamata mu ɗauki darasi shi ɗan hassada mai neman faɗa ɗan habaici duniyar Allah ba abun da ya fi masa ciwo irin ya zo ya tsokane ka faɗa sai ka yi kamar ba kama ji ba ya fi ku yi faɗa da shi da kula da kyau ko mata ka take son ku yi faɗa in ta zo ta yi ce ta ce ta ce ka yi shu to shun ya fi mata ciwo da ka tanka ta ku yi faɗa sai ta ce kawo mai da ni ba ku ce ake nan ko Allah subhanahu wataala yake cewa sai su ce hayyauka bi Allah yace wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah in sun zo gurin ka sai su gaira ka da gaisuwan da Allah bai yi umarni da aima wannan gaisuwa ba wa yaquluna fi anfusihim sai su rinka cewa a cikin zukatansu a cikin kawunan su in sun haɗu suna cewa laula yu'adhibuna Allah bima naqul ai da Allah ya azabtar da mu game da abin da muke faɗa wa manzonsa kenan ba annabin gaskiya bane inda annabin gaskiya ne da Allah ya tona asirin mu da Allah ya sauko mana da wahayi Allah ce tabtun su hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su mana ta isa ta tame musu masabki yaslaunaha za su konu da wannan wuta wa bi'sal masir til da makoman mutum ta kasance ita ce wata jahannama kun gane wannan ko kai ahlus sunna gaskiya faɗa ba naka bane kaga malami ko ko ba a rike shi wai yana faɗa an zage shi bayan ya kaza ina roka da an zage ka kai hakuri ai babu dadi akwai ciwo ko ba ga bane amma hakuri shi yake magani irin wa'annan abubuwa wani fa shi daraja ce gare shi a ce kun yi faɗa kai da shi ka kiyaye da kyau shi daraja ce gare shi a ce kun yi faɗa kai da shi ko me yake sa a yi fada tsakanin juna da juna in mutum ya yi waka ce sai ka rama ka jiya babu daɗi sai ka kalli mutum kai hankali shi dama inda ake yin inda ake yin fada idan reni ya zo mutum ya rena ka har yana neman sai ya goge ka to kuma nan yanzu ta cin maha kun da misali ko kai amma in dai dan magana na kawai kyale shi kyale shi ya ayyuhan ladina amanu Allah ya ce ku masu imani idza tanajaytum in za ku gana ku tattauna wa junanku fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul to kada ku gana ta hanyar menene ta hanyar zunubi wal udwan da kuma tsallake doka na Allah da kuma sabawa manzon Allah watanajaw bil birri wat taqwa in za ku gana to ku gana ne bil birri ta hanyar da'a ga Allah wat taqwa da kuma hanyar jin tsoro na Allah mana hanyar ba da umarni na aji tsoron Allah subhanahu wata'ala albirru wa taqwa kalmomi ne guda biyu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a in sun hadu kowanne da ma'anashi amma in sun ka zo daban-daban kowanne yana iya ɗaukar ma'anar wani kun fahimci hausa ijtama albirru wattaqwa falbirru tadullu ala ta'ah kalmar bir in dai ta zo kamar da suka haɗu ana an ce albirru wattaqwa ba sun zo kusa da juna ba to nan fassara da za a ba albirru sai zama at-ta'a kenan wata najaw bil birri ko yi ganawa ta hanyar da'a ga Allah at-taqwa shi kuma ma'anar taƙwa sai ya zama istinabil ma'asi nisantar saƙon Allah amma idan attaƙwa ta zo a wani wuri ita kadai kana iya fassara ta da ɗa'a ga Allah da kuma nisantar saɓawa Allah haka ma albir in ta zo wani wuri ita kadai kana iya fassara ta da ɗa'a ga Allah da kuma menene da kuma nisantar saɓon Allah amma in suka haɗu wuri guda ta ce tana ɗaukar ma'anarta ta karan kanta sai zama albir bi ma'ana at-ta'a at-taqwa shi kuma istinabil ma'asi Allah madaukin sarki ya mana jagora wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku faji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda za a tashe ku zuwa gare shi innaman najwa ganawa mina shaitan daga shaitan ne to kenan wace irin ganawa tattaunawar da a cikinta akwai zunubi akwai sabon Allah akwai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa irin wannan min ash-shaytan daga shaytan ne kun fahimci Hausa ina innama an-nawju wallazi fiha al-ism wal udwan wa ma sayata rasul min ash-shaytan to sai an ka cire wannan kinan ba ganawa bace laifi amma wace irin ganawa ce laifi ganawa da take da laifi wadda a cikinta akwai sabon Allah liyahzuna alladhina amanu don ya bakanta wa masu rai da masu imani da rayuwa sun ya musu wasu wasi da kuma mummunan tunani walaysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah wanda ba zai iya cutar da su da komai ba sai dai da menene sai dai da idinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to ga Allah ne masu imani suke dogara Allah madaukin sarki ya mana jagora kafin mu wuce anan da Allah jama'a ayan nan me ya kamata mu fahimta a ciki daga cikin abin da yake sa wa shedan yayi tasiri akan mutane akwai sabawa akwai ganawa wadda aka yi ta a bisa sabawa umarnin Allah da manzonsa duk ganawa in dai ba a yi ta a bisa tsarin da manzo Allah ya bayar ba tana haifar da bakin ciki tsakanin juna ana tare da ni abin da ke son yi mana ishara ya manzo Allah ya tsara in za ku gana wa junanku sai ce idan mutum biyu suna tare na uku ya zo kai ya zauna tsakaninsu sai da menene sai da izininsu idan ka tarar da mutum biyu kana son ka gana da ɗaya to kada ka ɗauke shi haka kawai sai da izinin ɗaya aya tare ko idan ka zo kana son kai hira da wannan wannan yana jin wannan yare wanga kuma baya shi sai ka zauna sai ka canza yaren da bai ji kuna hira da wannan yana haifar da matsala ko bai haifarwa sai manzo Allah ya ce ka ai haka kenan irin waɗannan abubuwa aiki ne na shedan yana jayo sanya damuwa a zukatan mutane har ya sa rabuwar kai da ƙiyayya da sauransu ina daga cikin ladubba na ganawa dole sai an kula da wannan ka kula da haƙƙin wanda za ku gana da shi in su biyu ne kaka shiga tsakaninsu in kana son ka jawo ɗaya ka nemi izini in kuma tare za a yi maganar to ka a canza yare wani yanzu in ka canza yare ko ba da shi kaga sai ce to an samu na hicci wallahi wai jayo kai ka jayo don ka saba mai da manzo Allah ya ci ai shi sai Allah yake cewa innaman najwa min ash-shaytan gana wadda take sawar musulmai su ji haushin juna daga shedan ne wasu irin ganawa wadda aka saba wa umarnin Allah ya zama zunubi akwai shi ciki akwai kuma saba wa Allah da manzonsa kenan wa'in ga bayanai da na kawo duk sun shiga saba wa manzo matukar ba a yi su wato in an gana za a samu matsala me yasa ne yahzuna allazina amanu dan masu imani su baki su bakin ciki to amma duk da haka dai walaysa bi dawihim shay'an shedan dai ba zai iya cutar da masu imani da komai ba illa bi idnillah sai da izinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun masu imani ga Allah ne za su dogaro ko kula ko sai an ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ai falyatawakkalul mu'minuna ala Allah amma liyadulla ala alhasri sai aka takadimin jar wal majrur su dai masu imani komi ka sa komi ka kawo wasu yadda da kowa ba su dogara da kowa ba ga Allah ne kada suka dogara an ka iyakance mu yanzu mun gama ladubba na ganawa za mu je ladubba na menene ladubba na zama ladubba na majalisi سوري يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا كوما سئماني إذا أولا لنزما أكتشي كبودا تو فافسحوا أي فأوسئوا كبودا أولا لنزما يفسح الله لكم وكما الله زي بودا yanzu an zo za a yi karatu masallaci ya cika wasu ba su samu wuri ba da sun gaza sai malam cewa ne dan buɗa kai zo zauna nan kai wani ga zaman ka zo zauna nan ku masu imani yan ce ku yi haka Allah ce ku yi ku yi in kun yi haka ba tare da kun ji haushi a zuciyarku ba ba tare da kun ji damuwa ba yafsahillahu lakum Allah zai buɗa mu shi kuma idan Allah zai buɗa mu mutum aljaza'u min jinsil amal ku rike wannan aljaza'u min jinsil amal sakamako irin aikin da kai ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم الآخرة ko ba haka bane in kan yaye ma mutum damuwa a duniya Allah zai yaye ma rayuwa man satara musliman astaghfirullah in ka suturta musulmi Allah zai suturta ka Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi al-jaza'u min jinsi al-amal kenan yafsahi Allahu lakum yana iya ɗauka kowane irin mana Allah zai buɗa muku a cikin dukiyarku Allah zai buɗa muku a cikin ƴaƴanku Allah zai buɗa muku a cikin lahiyarku Allah zai buɗa muku a cikin kaburburanku Allah zai buɗa muku a hilin kiyama don kaɗai gashi nan dai idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu an ce da ku ku buɗa wuraren zama ku buɗa ku gyara zaman wanne na ɗaya kenan wa idza qila shuzu idan kuma aka ce da ku ku tashi fanshi doktash Allah kai wani jagora ka zo ka yi saurin zuwa ka samu wuri ka ji daɗin zama an fara karatu babu wuri sai wani ya zo sai mala ce ƙaya wasa su tashi nala kuma waje malam zo zauna nan nan wani kai ku ku tashi ku yi ta waje kai ku zo ku zauna nan nan akwai daɗi? eh? to kun san komai yasa malaye haka ba buƙatar ku sani ku dai ji Allah ya ce an yaka babu laihi don haka mu muna kyautata mu malar zato ya yi haka ne ba don yare na mu ba ba don suwa da sun yi mu ba Allah shi ba wani gaba ya gare da ya sai ce ashe ni ba da yaran nan ban sani ba ba babu ne ni a ce kun sa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da kun gani akwai hikima akwai lokacin da masallaci zai cika sai a samu uduri manyan sahabbai wanda an yi badar da su wanda sun harko musulunta sai su zo su iske sabon shiga musulunci duk sun tara guri saboda su sun yi bukatar su ci maganin manzo Allah ka san maganin manzo Allah daɗi gare ta baka son ka kusa in yanayi to kun zauna ana ta ba da labari kuma su kuma wa'inga sun makaro sun zo da Allah tsaye za su yi ko ba za su zauna ba ku ba da amsa ba kaga ai ya kamata ai musu wuri sai ce a ko ko koma can ko kuma tsona nan ya ya ka kaka ci a raina ka kuma dai a ka'ida wurin zama kowa san wurin da ya dace da shi wurin zama wani guri da ka zauna ka san suwa da na dace su zauna a wannan wuri shi ne sai Allah yake cewa wa idza qila shuzu yanci ku daga ban shuzu ku tashi dan wasu su zamna yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaukaka darajar wanda suka yi imani daga cikin ku walladhina utul ilma darajat wanda kuma Allah ya ba su ilimi suna da ƙarin darajoji akan waɗanda suka yi imani Allah madaukin sarki ya samu dace abu biyun nan abin da yake sa a same su imani da ilimi idan mutum yana da imani bai da ilimi to darajar shi ba ta kai mutumin da ya haɗa imani da ilimi ba an fahimci hausa idan mutum yana da ilimi bai da aikin kwarai wani kasan akwai ilimi akwai shashanci to kuma bai da daraja irin wanda ga imanin ga aikin kwarai shi yasa wa'inda darajarsu take ɗaukaka su ne wa'inda suka haɗa imani da aikin kwarai Allah ce zai ɗaukaka darajarsu to amma da yawa daga cikin mutane ba su gane abin da ake nufi shine ambatonka ya tsaya bayan babu ka daraja ce a yanzu za ka ga wani shi ake kwaɗi saboda shi yake da kuɗi ga kuɗi ga imani amma babu ilimi na addini zaga ko'ina shi ake hudu amma na ɗan wani lokaci ne sai ga da ya mutu bayan wata ɗaya biyu ba ka kada jin ɗure shi imamu malik da ya mutu da Allah nawa ya bari a matsayin gado hmm? a yanzu a gashi muna wa ya taɓa ganin shi wani ma ka ce shi da su bai sani amma gashi Allah ya ɗaukaka darajar saboda ya samu imani da ilimi imam bukhari ya samu imani da ilimi imam shafi'i da abin da ya kama da wannan yanzu mu ɗauko wannan zamani akwai malaman da sun rasu amma ana nan ana ambaton su saboda Allah ya ba su imani da kuma ilimi to Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum masu imani daga cikin ku Allah zai ɗaukaka darajar su amma fa walladhina utul ilma darajat wa'inda Allah ba su ilimi suna da karin daraja akan wa'inda imani kawai suka da shi ba su da ilimi Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai khibara ne mai ba da labari ne game da abun da kuke aikatawa mun yi bayanin wuce alkhibara ko adabul ilm kun gani aya wannan ta dace da ayar da muka karanta kuma ta dace da farkon aya ta sura inda sura tana magana ne akan at-tadqiq fil ilm an fahimci Hausa ko Allah bai ma ta'maluna khabir wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen fallan ilimi Allah madaukin sarki ya samu samu ilimi mai albarka wanda zai amfani mai amfani da al'umma sai wace aya ta gaba Allah ya ce menene ana tare ne ko to yayi a gwada ido sun yi mai jakan wanda ya kawo mangoro kuma mariciya bai sai da kuɗe ba jabara mu je abraham mu tashi mun tashi ka zo a baka ka zo a yi ma addu'a ka kawo wani abu a yi ma addu'a Allah ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani, idan na je tumar rasula in za ku gana da manzon Allah, ba ƙaddimu bai na dai na jawakun sadaka, to ku gabatar da sadaka kafin ku gana da manzon Allah. Zalika khairul lakum mu'abhar wannan shi yafi zama da khairi a gare ku kuma shi yafi tsarkakuwa fa in lam tajidu in ba ku samu kun yi wannan ba fa inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai rahama ne ga bayansa wannan ayar sanadiyar sabkar wannan aya shi manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai kowa na son ya gana da manzo Allah fascinally kowa yana da bukata yana son su tattauna da manzo Allah daga shi sai manzon Allah to shi yasa abin sai zama layi in wannan ya zo da ya hita ga wannan ya shigo in wannan ya zo da ya hita ga wannan ya shigo in wannan ya zo da ya hita ga wannan ya shigo ko kowanne a bashi minti ɗaya-ɗaya ne kowanne a bashi minti guda ya an ce mutum ɗari biyar za ka gana da su kowane minti guda minti nawa kenan minti ɗari biyar awa nawa yaushe za ka yi sallah yaushe za ka ci abinci yaushe za ka samu kwamfuta kuma gobe ma suna da bukata wai akalla kenan to manzo sallallahu alaihi wasallam in kai yi sa'a aka ce za ku gana da shi ai wallahi sai ka ji har kiyama ta dade ta tashi ba ka son kurabu ba wai an jima ka tai ba a'a a ce yanzu gashi kuna ganawa kai sai ka ji har duniya ta tashi ba ka son a ce kurabu to kuma a ce an baka minti guda ba ba jarabawa ba ce kuma ku kalla da kyau sabon nan sun yi kokari wallahi in mun ji sun yi abu ba su otori mutumin da zai iya hankura shi ini bai gama zuwa Allah ba da ya kake ji a san mun yanzu da ai sai mu je can mu tare to manzo shi kuma mutum ne wanda Allah ya masa tausayi da rahama da jin kai kowa daidai na yake ɗaukar shi kowa na shi ba iya cewa haka to Allah subhanahu wataala da yake shi la yastahi min alhaq ko ba haka wani sai ya saukar da aya ce to da yau an sa doka tun daga sama wanda duk zai gana da manzon Allah sai ya yi sadaka sannan ya gana da manzon Allah kun san ko me yasa Allah ya haka Allah ya san alaka rai da kuɗi rai da dukiya yanzu wannan tafsiri da muke na alkur'ani amfanin waye ba amfanin mu bane sai mala ya ce daga yau duk wanda zai zo gobe sai ya zo da jaka biyar na sauraron tafsiri wallahi wani ko yana da sunan nan dai bai taho ba ba wai kuma dan bai son tafsirin bane haka Allah ya ɗabi'anci ɗan adam da kuɗi haka suke haɗe manne to da aka sauka da wannan ayar sai kuma abin ya sauka sai abin ya lafa amma ku kula da kyau nasakh fil qur'an abin da ake ce ma nasakh a ba da umarni a canza shi kala kala ne akwai wanda za a bayar a zo da musanyarsa akwai wanda za a bayar tsawon lokaci a canza shi amma shi wannan nasakh na umarnin sadaka kafin a gana da manzon Allah sun ce sahabbai ba wanda ya aikata wannan gaba ɗayansu in ban da sai da nabi radiyallahu anhu sannan kuma saboda ana ba da umarnin kuma Allah ya ce kai an canza muku dai inda an sa abu ne da ba ku iya ba shi yasa aka zo da aya kai tsaye Allah yake cewa a ashfaqtum shin kuna jin tsoron talauci ne an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat da ku gabatar da sadaka kafin ganawa ku da manzo sallallahu alaihi wasallam fa id lam taf'alu to inda ba ku aikata ba wa taballahu alaikum to Allah ya yi muku Allah ya dauke muku wannan abu fa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bayar da zakka وأطيعوا الله ورسوله ويما ألا لما تنسوا بيئة والله خبير بما تعملون ألا مسنيني مبال لا بالي ne game da abin da kusan ce kuna aikata sai zama to an ɗauki wannan hukunci an gane misali ko to shine wannan nan an yi an kawo al-mansukh kai tsaye kuma aka kawo an-nasikh kinan wannan aya nasikha ce da aya da ta gabace ta shi yasa sahabbai sai Allah ya dauke musu amma menene hikimar su sahabbai an ka ce mai hankali ishara ake mai ya gane inda har suka ji an ce duk wanda zai gana da manzon Allah sai ya gabatar da wani abu to amma yanzu an janye wannan hukunci to za su gane eh an yi haka ne da an tausaya mana amma mu ma ana son mu ja baya mu bar manzon Allah ya huta sai wannan abin ya dauke kamar an yi ruwa abin sai zamantu suna suna dan ja da baya kenan ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون wannan kamar tana mana tamhidi ne ga surar da za mu je a gaba suratul hashar tamhidi ne akan ɗabi'a na munafukai wanda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba banu nadir damar su wuce su bar garin madina saboda suka ce a wallahi da in ukhrijtum la nakhrijanna ma'akum wala in qutiltum la nansurannakum Allah ce wallahu ya'lamu innahum lakadibun la in ukhriju la yakhrijuna ma'akum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yansurun to nan tamhili ne akan wannan alam tara Allah ya ce ashe baka gani ba ko kuma alam tukhbar ashe ba baka labari ba game da halayen munafikai idan ladina tawallaw qauman zuwa ga mutanen da suka jibanci al'amarin mutanen da suke qadiballahu alaihim Allah subhanahu wataala yayi hushi da su nan da an ce tawallaw qauman qauman ana sunni al-yahud wanda suka rike yahudawa a matsayin masoyansu ma hum minkum su wa'annan munafukai ba su daga cikinku ma'ana a cikin zuciya ba su tare da wala minhu kuma ba su tare da wa'ancan munafukan yahudawan suna tare da yahudawa a zuciya da baki suna tare da sun zo su ce wala mu la ilaha illallah a baki in sun haɗu da yahuda su ce wala muna faɗa ne don mu kare kanmu wa yahlifuna alal kadhibi suna rantsuwa a bisa ƙarya wa hum ya'lamun alhali kuma sun san rantsar da suke akan ƙarya amana sun san ƙarya ne suke yana suke rantsuwa amma duk da haka sai zo su rantse kun san su munafikai suna amfani da rantsuwa a matsayin makami ittakhadhu aymanahum junnatan saddu an sabilillah suna riƙon rantsuwarsu a matsayin kariya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sifanta alamomi na munafiqai in za su yi zance a cikin zancen su akwai ƙarya shine sai Allah ya ce alam tara ashe baka gani ba ilal ladina tawallaw qauman game da wayannan munafiqai da suka jibanci al'amarin wayannan yahudawa bari wallahu alaihim su yahudawa fa Allah ya hushi da su ma hum minkum wayannan munafiqai fa ba su tare da ku wala minhum kun ba su tare da menene ba su tare da yahudawa kiran sun zama muzabzabi na bai na dalik wa yahlifuna ala alkadhib wa hum ya'lamun suna rantsuwa a bisa ƙarya alhali suna sani zai ce wallahi tare muka kuma ƙarya ne su wa'annan munafikai in dai sun mutu akan munaficin ba su tuba ba a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya yi musu tanajin azaba mai tsanani a ranar lahira me yasa innahum sa'a ma kanu ya'malun domin su wa'annan abinda suka kasance suna aikatawa ya munana ittakhadhu aymanahum junna kaji bayanin ko suna riƙar rantsuwarsu ne a matsayin kariya junnatan ma'ana garkuwa fasaddu an sabilillah suka kange mutane daga tafarkin ubangiji falahum azabun muhin wa'innan a ranar lahira suna da azaba na wulakanci suna da azaba mai wulakanci saboda me sun yi amfani da harshe biyu ba su wajen muminai ba su wajen kafirai ranar alkiyama Allah ce za a yi musu azaba mai wulakanci Allah ya kare mu don haka mu kula da kyau ka tsaya a musuluncin ka don kai ne zai amfana amma idan mutum ya zama to munafiki to wallahi ba zai cutar da kowa ba kansu ne zai cutar Allah ya kare mu lan tugni anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allah shay'a dukiyar da suke da shi shine lan tugni anhum amwaluhum dukiyar su ba zai amfanar musu da wani abu ba wala auladuhum haka ma ɗaɗayen su ba za su yi amfanar musu da wani abu ba min Allah shay'an ma'ana a gurin Allah ba za su kare su daga azabar Allah ba daga komai matukar dai suka mutu ba su tuba ba duk abin da ka mallaka a duniya ranar lahira bai amfana ma komai inda baka bi Allah ba ko ɗaya ne ko dukiya ne ulaika ashabun narihum fiha khalidun Allah ce wa'annan su ne ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun su za su dawoma a cikin wuta yaushe yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tashe su gabaki daya ai la yatruku minhum ahada Allah ba zai ba zai bar kowa daga cikin su duk Allah zai tashe su in an hadu a gaban Allah shi munafiki sai ya ƙarya fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum Allah yake cewa za su rantse ma Allah kamar irin yadda suke rantse muku ya zo za a sa su cewa Allah wallahi mu musulmai ne da mu ake sallah mun zo ma mun yaƙi mun rantse da Allah Allah kaza Allah kaza Allah kaza wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum za su rantse ma Allah kamar yadda suke muku rantsuwa a nan duniya wa yahsabuna annahum ala shay shi tsammani suna kan wani abu da zai amfanar da su kuma ba kan komai suke ba mutumin da ka san halin shi kuma ya yi abu kana da shaida akan abin da ya yi an ɗauka ga kyamara nan ta ɗauka sai zai na rantsuwa wallahi ban yi ba na rantse da Allah ban yi ba wani ba tare muke ba ai gare ka kana kallon shi ne to shi Allah ya san su ai Allah ya ce ala hmm yasmuna Allahu ala shi ala ce ala ku saurara innahum humul kadhibun lalle su su makarita ne kaga sai da aka aka da zancen da ma'akidat guda uku aka ce inna ala tattaukid aka yi amfani da damiri munfasil hum sai aka ce kadhibun duka an aka da zancen kawai ƙarya suke yi ba su da wani amfani yau mai yaba asuhun Allah jami'an ranar da Allah zai tashe su ga baki ɗaya fa ya halifu na lahu kama ya halifu na lahun sai su rantse masa kamar yadda za su yi kwarto a nan duniya fa ya hasabu na annabu ala shai suna tsammani suna kan wani abu da zai amfane su Allah ya ce babu wani abu zai amfane su ala ku saurara ku ji innahum humul kadhibuna wa innan su ne makaryata istahwaza alaihim shaitan shaitan ya yi rinjayi a kansu a nan duniya dama ai shaitan suka bi ko sai zama shaitan ya yi rinjayi a kansu ai istawla alaihim shaitan ya mamaye su Allah kai wani jagora nan ne muka ko? istahwada alaihim shaitan shaitan yayi nasara a kansu fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su ambaton Allah ulaika hizbu shaitan wayannan fa sune rundunar shaitan sune suka bi shaitan a nan duniya to lahira ma sune a bayan shi ala ku sani cewa inna hizba shaitani humul khasirun rundunar shedan su ne asarar duk wanda ya bi shedan duniya da lahira zai asara innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle wa'inda suke saba wa Allah da manzansa wa'inda suke yin fito na fito da Allah da manzansa yuhaduna ay yu'aduna Allah wa'inda suke yin kiyaya da Allah da manzansa ula'ika fil adallin wa'innan suna cikin mafi kaskancin halitta a ranar lahira abil kaskanci azal mafi kaskanci to azallin jam'i ne na kaskantattu wulakantattu duk wa'inda ke jayayya game da dokar Allah suke fito na fito game da shari'ar Allah in dai sun mutu ba su tuba ba ranar lahira Allah ce suna cikin kaskantattun mutane إن الذين يحادون الله ورسوله lalle wa'inda suke jayayya suke kiyayya game da Allah da manzonsa ula'ika fil adallin lalle wa'inna a ranar lahira suna cikin kaskantattun halitta kataballahu Allah ya hukunta ay qaballahu fi sabiqi ilmihi Allah ya riga ya hukunta a ilimi nasa a tunda ya hukunta cewa la'agliban na ana wa rusuli da ni da manzanni na za mu ci nasara a kan maƙiyanmu. la'agliban na ana wa rusuli ai ala'ada'ina za mu ci nasara ni da manzanninmu a kan maƙiyanmu. inna Allah ƙawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma gagararre ne ba a gagararsa. wannan ita ce suna ta Allah shi dai Allah ai an kowa ta ɓangarensa kowa ya yadda da mumini da kahiri ba a yin nasara akan Allah to sai a dawo a gurin mumini su ma muminai ba a cin nasara a kansu sai dai wani abu ya bayyana maka a zahiri wani abu kuma ya bayyana maka a batini inda za a yi fada a wurin musulmi da kafir yana iya yiwa a ci nasara akan mu'minai amma wannan a zahiri ne a batini ba a ci nasara akan su ba in ka kashe mu'mini a wurin yaƙi ya shahada in ya ci nasara akan ka ya dawo da ganima duk wanda yake da aƙida mai kyau yake da imani mai kyau ko ta ina ka shigo shi dai ba ya asara sai Allah subhanahu wata'ala ya rufe mana da wannan sura a babi na aqida aqidar da ya kamata a ce mu'mini ya kasance da ita shine ka sa Allah da manzonsa su zama ma wayanda za su zama jagorori Allah ce la tajidu qauman ba za ka samu wasu mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir wayanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe yuwadduna man haddallah suna nuna kauna ga mutumin da yake Allah da manzonsa man haddallah wa rasula suna nuna kauna yuwadduna ai min almuwadda suna nuna soyayya suna nuna kauna ga wanda yake yaki Allah da manzonsa ai man haddallah ai man adallah wanda ya hito na hito da Allah wa rasulahu da kuma manzonsa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne aw abana'ahum ko da ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko kuma zuriyarsu dangansu ulaika kataba fi qulubihimul iman wayannan sune wayanda Allah ya hukunta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min Allah subhanahu wataala ya karfafa su da ruhi daga gurinsa Allah madaukin sarki ya samu dace kun ga sabai sun ɗabbaka wannan ayar haƙiƙanin ɗabbakawa daga misalin alhatu bin ubaidillah a yakin badar ya kashe ɗan uwansa ko mahaifi ke gare shi wanda sayyidina ababakar ya yi ƙoƙarin ya kashe ɗansa allah subhanahu wata'ala bai sa hakan ya kasance ba mus'ab bin umair sayyidina Umar da sauran sahabbai kowa ya hito ya nuna in dai ba Allah da manzonsa ba kowane na ya hito da hito na a hito da Allah da manzonsa Allah madaukin sarki sun fifita shi akan kowa haka mu ma ya kamata mu kasance duk wanda ya ce ba Allah ba ba manzo Allah to ba shi ba nan babi na soyayya ba amma babi na kyautatawa shi ko da mahaifinka kahiri ne ka kyautata masa fa wasaina al-insana biwalidayhi sai an ce ihsana ba ce in sun zama musulmi ba a'a mahaifinka ko gori suke yi ka kyautata musu amma su ce sai kai gori dole to wannan ƙaryar su nan ba hurumin su bane amma kuma ba ce kai musu rashin kunya ba haka ƴan uwanka ba ce ka ci mutuncin su ba in kana da ƴan uwa ƴan bid'a ba hana kai mu'amala da su ba har ka ku ta zumunci ku yi amma da an komo bangaren addini ka ce to nan ba ni ba ni ba dan bid'a ba ne in an ka gama lokacin sallah yayi za a yi sallah to ba wa sallah ce a dan salatul fati bai bani sallah ku bari ku ta ku ta ku sallah ne a wani ya katsa haka ce a ina mun indiya kan sunna ne ko muna bata da shi sai ku gama sallar ku so mu ci gaba da shawarwarin mu ba ka ce inda yawan wanka yan bid'a na ba ruwanka da su a'a mu'amala daban haƙi na Allah da manzonsa daban al'amarin da ya shafi addini da manzon da al'amarin da ya shafi addini to wannan ba daga mu kowa kafa amma baka cewa baka mu'amala da wani baka mu'amala da wani saboda kaza ne dan uwanka ko kahiri ne hakkin na zumunci yana nan ku tsaya ku shawarwari tattauna in ta kama amma in ta dawo akan addini to in ta kai ka kashe shi ne ma kana ka kashe shi babu laifi saboda an taba Allah da manzonsa Allah madaukin sarki yamma jagora kenan wannan gaba tana da matukar muhimmanci sai mun rinka duba muna gani kada mu zamanto da iyayenmu muna musguna wasu saboda suna da wani mummuna aqida a kyautata musu kyautata musu in ta kama lamarin addini ya taso to ko wannan ko da kowaye za ka iya rabuwa da shi ka gabatar da Allah da manzonsa Allah maɗaukin sarki yake cewa ula'ika kataba fi qulubihim iman wa'annan sune wanda Allah ya hukunta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafa su da kuma ruhi na daga gare shi ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله سبحانه وتعالى زي شغد سوء الجنة ود قورمو سنا غدانا چكنتا إن سن شغع الجنة خالدين فيها زاس دومني أشكى الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى يا يدد سوء kuma su ma sun yarda da shi gane ko ula'ika hizbullah wa'inna su ne rinduna ta Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihuna rundunar Allah su ne wanda za su ci nasara ba a cin nasara a kansu Allah dokin sarki ya samu dace kenan mun ka maimaita wannan aya sai mu kwana anan Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba yuwa duna man hadallah suna nuna kauna ga wanda ya kiyaya ga Allah wa rasulahu da kuma manzonsa walau kanu aba'ahum ko da wa'annan da suka yi kiyaya ga Allah da manzonsa iyayensu ne Allah ya ce za su fifita Allah da manzo akan iyayensu aw abana'ahum ko ko diyansu aw ikhwanahum ko kuma ɗi'yan uwansu au ashiratahum ko kuma danginsu ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa'innan fa wa'inda za su ki iyayensu da ƴan uwansu saboda Allah da manzonsa sune wa'inda Allah subhanahu wataala ya sanya imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min Allah ya karfafa su da ruhi daga shi ne Allah ya sanya rahama tasa daga gare su su malamai suna ce ai a'anahum bi'aunihi Allah ya taimake su da taimakonsa wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da su aljanna wadda koramu suna gudana a ciki khalidina fiha suna madawama a cikin wannan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhum kuma su ma sun yarda da shi ulaika hizbullah wa inna sunni rindinar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun dandanar Allah su ne masu rinjaye abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk